kuma lokaci ya halitta don haka za mu kara maimaita wannan aya ta cikin suratul shura aya ta goma sha hudu malam ta ko ta ma dari shi ne zai ga mana baki a cikin kasuwar abdullahi baraya shi ne wanda zai ma ta fassara akramallah bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلذلك فادع واستقم كما أمرت ولا تتبع هواءهم وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب وأمرت لعادل بينكم الله ربنا وربكم لنا أعمالنا ولكم أعمالكم لا حجة بيننا وبينكم الله يجمع بيننا وإليه المسير
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين godiya ta tabbata ga Allah da abin nama wato a cikin watan Ramadan na shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da hudu bayan hijirar manzon Allah tsira da mutum Allah tabbata a gare shi Allah ya ƙara ba mu dama za mu shiga ba da tafsirin alƙur'ani a wannan zawiya mai albarka zawiyar Sheikh Salim Musa Malami tafsirin da muka fara alif ɗari tara da saba'in da uku wato yau shekara talatin na bana shi ne tafsirin mukinan na ramadan talatin da daya ana shiga fasawa iyayen da malamanmu wanda ya asasa wannan tafsiri shugaban zawiyar shekaru musa malami da sauran iyalansa da suka riga mu gidan lafiya allah subhanahu wa ta'ala ya kara musu rahama amin Allah ya sa mu shiga da imani da ya sa mu tazo. Alhamdulillah wato a cikin wannan mutanen Ramadan mu dage da addu'a. Domin Mazala kira da insha Allah tabbata gare shi ya faɗa a wani hadisi cewa addu'ar mutane guda uku ba a kin karɓanta. addu'ar shugaba adili idan shugaba ya zama na adili daga cikin ribar da zai samu shi ne duk addu'a da ya Allah zai karba sannan mutum na biyu wanda addu'arsa ba a kin karba shi ne mai azumi har sai ya yi kuɗa daga lokacin da ka ɗau azumi yanzu a lokacin da za a yi buɗa baki a ranar to duk addu'ar da kai Allah subhanahu wa ta'ala insha Allah zai karba sannan kuma mutum na uku shine wanda aka zalunta to wanda aka zalunta addu'ar sa ba ta da wani shamaki tsakanin su da ubangiji ko da ba yanzu ba ko mai daren daɗewa Allah zai karɓi addu'a saboda haka mu dace da addu'a sannan wannan ƙasa tamu tana fama da abubuwa da muna fata shugabannin da za su karɓi ragama daga wayannan su kula da kyau na farko babban aikin gwamnati a najeriyance kamar yadda tsarin mulkin najeriya na 1999 sashe na goma sha hudu ƙaramin sashe na biyu bayan faɗa shi ne samar da tsaro ƙasanmu tana cikin wato ƙasashe marasa tsaro sannan ga rashin aikin yi muna da mutane fiye da miliyan ashirin da bakwai waɗanda ba su da aikin yi a Najeriya. Yawansu ya fi ƙasar Burkina Faso sannan a ƙara haɗa da kamar girman jihar Kaduna. Sannan bayan haka ga tsabagen talauci a ƙasar. Najeriya yau muna da mutane wajen miliyan ɗari da talatin da uku. wato miliyan ɗari da miliyan talatin da miliyan uku waɗanda suke cikin tsabagen talauci saboda haka abinda nake nufi wakilai na 'yan majalisa su matuƙar ƙoƙari su ga cewa sun samarwa ƙasar nan ayyukan yi su matuƙar ƙoƙari su ga cewa an rage a samu wannan su zama adilai domin in suka zama adilai to addu'ar su kamar yadda na faɗi hadisi ɗazu Allah zai rika karɓar addu'ar su saboda haka Allah ya wa Najeriya albarka Allah ya ƙara mata arziki da kwanciyar hankali. Wani zalika fat wastaƙin kama umir wala tattabi a hawa'ahu wa kula amintu bima anzala Allah min kitab wa umirtu lil ma'adila bainakum Allah rabbuna wa rabbukum lana a'maluna wa lakum a'malukum لا حجة بيننا وبينكم الله يجمع بيننا وإليه المصير فلذلك فرق وتنام أن الإيجاب بالحق أن شاف ونعم أن تقيت مغنى تهني شاف ونعم فلذلك فرق الناس annar shi ne maƙulin bihi sai aka shafe shi sannan li dinnan fali wato lamu dinnan da aka yi wa kasara tana ɗaukar abu biyu ko dai tana ɗaukar ila ko kuma tana nan a matsayin ta lamu tamalil wato lamu mai nuna dalilin yin aiki idan muka ɗauke ta amanar ila fali zalika farko nasa wato an shafa anna saboda a yanzu ka kira mutane yanzu a ga wannan domin lam tana tsayawa a matsayin ila zaka ji ubangiji yana cewa bi anna rabbaka awhalaha ma'anar shi bi anna rabbaka a wajen tafsiri bi anna rabbaka awha ilaiha ne to sai aka yi amfani da lamun a maimakon ila. Fali zalika fat sai zama fa'ila zalika fat kenan. Wato ya rasu da lafi. Saboda haka ka kira mutane zuwa ga wannan. In an ɗauke ta da ma'anar ila Zuwa ga mai annabi Allah yake umartar shi ya kira mutane. zuwa ga mai annabi Allah yake umarta shi da ya kira mutane a nan. kuma akwai tashin alkiyama sannan kada ku raba a cikin wannan addini wanda ya yarda akwai Allah ya yarda Allah ɗaya ne ya yarda an mutu za a tashi to duk wanda suka yarda da wannan ka'ida ta wannan addini kada su lalama ba za su tafarra gobe kada su lalama a cikin shi wannan addini to wannan shine Allah yake umarta annabi da ya kira mutane zuwa gare shi wato ya rasulullahi fadillahi ka fadi saboda haka ya rasulullahi ka kira mutane zuwa ga wannan ma'ana ka kira mutane zuwa kada su rarraba a cikin addini wato nan Allah yana umartar annabi da cewa ya kira muminai ya kira mutanen da suka yi imani da Allah cewa kada mu rarraba واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا ويرقوا بإنكار الله كبادا كدوا كل رابع nan kira zuwa ga a takaice hanyar Allah kuma kada a rarraba a hanyar Allah ne. Duk da yake ana magana da annabi ne a nan amma ya shafi al'umma dalili shi ne a wani wuri za ka ji ƙur'ani na cewa wata komin ummatin ya zauna ila alkhairi wa ya murna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar al'aya a samu wasu mutane daga cikin su dinga yin kira su dinga yin umarni da kyakkyawan aiki suna yin hani da mummunan aiki kaga nan an umarci annabi a wani guri kuma an ce to a cikin al'ummar annabi kuma a samu wasu mutane da za su dinga yin wannan da'awa ne wannan kira saboda haka wacce aya ta shigar da sauran mutane sannan yaya za a yi a yi kira ɗin shi ƙur'ani sai ya gaya mana a wani guri ادعو الى سبيل ربك بالحكمه والموعظه الحسنه الايه يا رسول الله kai kira zuwa ga hanyar Allah da hikima da wa'azi mai kyau to tunda annabi ma an ce yayi kira da wa'azi mai kyau da hikima to ashe sauran al'ummar sama waɗanda za su shiga aikin da'awa su ma haka za su su ma su dinga kira mutane da hikima da wa'azi mai kyau domin yau duk wa'azinka a duniya duk iya wa'azinka a duniya ba za ka kai annabi Musa alaihi salam iya wa'azi ba ba za ka kai annabi Harun alaihi salam iya wa'azi ba sannan duk kafircin kafirin da za ka kira zuwa ga islama to ba zai kai kafircin fir'auna ba to waɗanda suka fi ka iya wa'azi don su manzanni ne an tura su zuwa wurin kafirin da sai da aka ambace shi a cikin alkur'ani saboda kafirci amma sai aka ce musu ba kula da kaular da yi na ku gaya mushi magana magana mai taushi magana mai daɗi wanda suka fi ka iya wa'azi an ce su gayawa wanda duk yake da barna a tunaninka bai kai wancan ba an ce wanda ya fi kowa barna banda abu jahalin an ce a gaya mushi magana mai daɗi saboda haka mai da'awa kenan wajibinsa ne a lokacin da yake kira mutane zuwa ga hanyar Allah ya rika amfani da mene kalma mai daɗi sannan wane ilimi ne za ka tara ka zama mai da'awa da'awar iri-iri mazala yana cewa balle ruwa ne walau ayatar ku isar da saƙo daga wurina ko da aya ɗaya ne saboda ka yau ba ka da buƙatar wani ɗimbin ilimi kafin ka yi da'awa amma ya zamana abinda za ka yi da'awa a kai ka san shi a daina shan giya kaga ka yi da'awa ba a buƙatar su ka san wani dimbin ilimi kafin ka iya cewa a cikin mutane a daina shan giya a daina neman mata ba ka da wani bukatar ɗimbin ilimi mai tarin yawa ballantana ta kai ga cewa sai ka samu wannan ilimi da za ka iya cewa a daina neman mata a daina caca a rika taimakawa talakawa a rika taimakawa marayu kaga duk wanda ya wannan yayi da'awa saboda haka kuskure ne mutanen da ke cewa sai mutum ya tara wani ilimi mai yawa sannan zai yi da'awa a'a ya zamana abinda zai faɗa Allah ya hana in kuma kila zai a aikata ya zamana abin Allah ya yarda da shi ma'ana halal ne saboda haka in ya kira zuwa ga wannan yayi da'awa sannan ba ka buƙatar wata hukuma sai ta baka izini sannan za ka yi da'awa domin da'awa addini ba sai an baka lasisi ba domin ba wanda ya baka lasisin kai sallah ba wanda ya baka lasisin kai azumi ba wanda ya baka lasisin ka rika fitar da zakka ba wanda ya baka lasisin ka tafi haji to da'awa ma haka Allah ya riga ya baka lafiya ibada matukar mai wa'azin ya keta dokar ƙasar da yake to nan hukumar ƙasar tana iya hukunta shi akan ya saba doka kamar misali ya zaki wani ko ya ci mutuncin wani ko ya ba wani ƙazafi da makamantan irin waɗannan amma ba dama a ce za a hukunta mutumin da zai wa tun kafin ya laifi domin idan aka ce sai an baka lafi sannan za ka yi wa'azi to kaga an hukunta ka kafin ka yi laifi sannan tsarin mulkin Najeriya na alif ɗari tara da tasa'in da tara kamar yadda aka gyara sashe sashe talatin da takwas ƙaramin sashe na ɗaya ya ba dukkan ɗan Najeriya damar yaɗa addinin shi ne wa'azi da hawa kenan. Saboda haka sashe wannan sashe da na faɗa ya ba dukkan ɗan Najeriya dama kuma ko da akwai wata doka a jiha da ta hana masu wa'azi wa'azi to wannan dokar tana ƙasa da tsarin mulkin nan tsarin mulkin ne a sama saboda haka babu wata doka da in ce karo da tsarin mulki a Najeriya wannan doka za ta zama a sama ma'ana wannan doka ba ta ciya shi fali zalika fali wastaqim kama umir ya rasulullahi wastaqim ka tsaya ka tabbata akan wannan da'awa da aka ce ka yi kiran mutane zuwa ga kada su rarraba su haɗa kai a addinin Allah. To ka yi kiran kuma ka dawwama a kai, ana magana da annabi amana da duk al'ummarsa. Ka tabbata a kai kama umirta kamar yadda aka rubuce ka. Wato ba ka yi ka bari ba, a'a, kar ka bari, ka tabbata a kai wasta ƙin kama umirta. Ka tabbata a kan wannan kira zuwa ga a haɗu a kan kalmar Allah kada a rarraba kamar umarka kamar yadda aka umarce ka. Wala tattabi a hawa abu, kada ka bi son zuciyarsu, su mushrikai son zuciya ya sa sun ƙago bautar gunki. Wani ya sayi gunki, wani ya sassaka gunki, wani an ba shi kyautar gunki, mana sun ƙago kyautar gunki saboda son zuciya kada ka san zuciyarsu ka yadda da bautar gunki ana magana da annabi amma ana nufin al'ummarsa sannan maganar su ta son zuciya ta cewa an mutu ba za a tashi ba shi ma kada ka yarda da shi kada ka san zuciyarsu ya rasu da maganar cewa akwai wani Allah bayan Allah shi ma kada ka yarda da wannan son zuciya ne kada ka yarda da shi ya rasu da wato ana magana da annabi ana nufin al'ummarsa son zuciya san zuciya da jahilci su ne matsalar ɗan adam a duniya wani yana yin abin da Allah baya so a yi ne saboda bai sani jahili ne wani kuma ya sani amma san zuciya ne zai iya sabawa magana Allah zai iya sabawa maganar manzon Allah saboda maganar Allah din ba ta muwafaka da abin da rashi ke so ba kuma ya sani zai iya sabawa maganar manzon Allah saboda maganar manzon Allah duk da ya san manzon Allah ya faɗa amma ba ce daidai da abin da zuciyar su ke so ba. Nan ana magana da annabi ne, amma ana nufin al'umma da ba yadda za a annabi ya kusa zuciya, wa ce ba ne da hawa. Ba ma fi ba magana ma game da abin da zuciyar sa ke so ba ya yi, duk abin da ya faɗa ba ya yi. Wadatun tafi ga hawa. Son zuciya duk wanda ya tsira daga son zuciya to babu abin da za ka ji Allah ya mushi alƙawarin ya ba shi ma kawai sai aljanna wa ma man khafa maqama rabbihi wa nahaa nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiya al-ma'wa amma wanda ya ji tsoron tsayawa gaba ga ubangijinsa ya ji tsoron tsayawa gaban ubangijinsa ya hana zuciyarsa abin da take so ya hana ransa abin da yake so to fa inna aljannata hiya al-ma'a lalle aljanna ita ce makomarsa domin abin yana da wahala wani ba ruwan shi ba ruwan shi Allah ya ce kaza annabi ya ce kaza amma tun da abin bai muwafaka da abin da nan ke so ba zai saba kuma ya sani kaga wannan ya ma wanda bai sani ba munin al'amari ولا تتبع أهواءهم shi mumini namiji da mumina mace Qur'ani yana gaya mana a wani wuri bai kamata ba har in Allah da Annabi sun zaɓi wani abu shi ya zaɓi wani abu wa ma kana bi mu'minin wa la mu'minatin idza qadalla wa rasuluhu amran an yakuna lahu al-khiyaratu min amrihi ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا Rada ya ce baya kamata da mumini namiji da mumina mace idza qadalla wa rasuluhu amra idan Allah da manzansa suka yi hukunci akan wani al'amari sai zamana al'amarin kuma ya saba da abin da muminin yake so hukuncin kuma ya saba da abin da Allah ya saba da abin da mumina ke so to wannan mumini na miji da mumina mace bai kamata a ce suna da wani zaki ba daga al'amuransu sai sallama wa Allah kawai domin ka zaɓi abin da ranka yake so saɓanin hukuncin Allah ɓata ne sabon manzan Allah ne da aka kura ne cewa man yana sillaha wa rasulahu duk wanda ya saba wa Allah ya saba wa manzan Allah to fa kada dalla dalalan mu'mina wannan ya bata bata a fili bayyanan nan bata yanzu misali za ka gaya min cewa mutane muminai ba su san cewa annabi ya hana mulkin mace ba eh a wasu mai yawo saboda abin da Allah ya hukunta ya saba da abin da su suke su su faki suke su ba wai abin da Allah ko manzan Allah ya yi hukunta ne da na fata an gani wannan na kawo misali mace ce an kori mijinta a aiki da karɓi taliya ta zaɓi waɗanda suka kori mijinta a aiki an ƙara wa 'ya'yanta kuɗin makaranta ta karɓi taliya ta zaɓi waɗanda suka ƙara wa 'ya'yanta kuɗin makaranta an rushe kasuwannin mijinta ta karɓi taliya ta zaɓi wanda suka rushe kasuwannin mijinta Allah bai kawo wannan wannan an kawo ne domin mutane mutane suna ganin wato abin wasa ne Allah shi kuma ita taliyar gashi ka saba wa manzon Allah ka saba wa Allah kuma taliyar ba ma za ta kusan da kai a ranar amma sakon manzon Allah yana yana jira kuma taliyar ta kare ko taliyar har abada ce ka karɓa ka saba umarnin annabi taliya san zuciya ne a duniya ba an yi haka ba wasu wuraren ba su karɓi taliya don muna kasar muna da hankali Allah sa muna da hankali ba mu karɓi taliya amma wasu wuraren ba an yi ba an yi ولا تتبع هواءه وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب يا رسول الله كجاوة الدنيا وقل كجاوة الدنيا كشي آمنت بما أنزل الله من كتاب na yi imani da abin da Allah ya saukar na kowane littafi tun littafin da Allah ya saukar ɗari da biyar ɗin na ɗari da shida ko ɗari da biyar na yi imani ko ɗari da hudu a wurin wasu malamai domin akwai kilafa na yi imani da su gaba ɗaya wato a cikin samawiya na yi imani da su gaba ɗaya domin ayar dalilin saukar da ita tun daga fadi zalika fadi har zuwa ƙarshe dalilin saukar da wannan ayar wato da alwalidun mugira da shaibatun rabi'a wasu damkara damkaran kafirai sai suka fito suka samu manzon Allah ta ce ya Muhammadu ka bar wannan kira da kake yi zuwa ga addininka ka bar maganar wannan addini naka ni ba ni nuna mugira zan raba dukiya ta biyu ba kare shi kuma shaibatun rabi'a yake ni kuma in ka daina magana addinin nan naka to zan baka yata ka aura wato suna so annabi ya ba addini saboda rabin dukiyar walidun mugira da kuma a bashi yar shaibatu ibnu rabi'a to shi ne Allah ya saukar da fal zalika fal a ciki shi ne Allah yake gaya wa annabi cewa ai daga cikin ni'imar da aka yi maka kai ba ma littafi ɗaya ba gaba ɗaya dukkan littattafan Allah gaba ɗaya ka yi imani da su kuma dukkan littattafan Allah suna magana cewa Allah ɗaya ne kuma akwai shi kuma akwai tashin alkiyama saboda haka kayan imani da dukkan littattafai ba ma wani littafi ɗaya ba ya za a yi karamu da dukkan littattafai saboda rabin dukiya saboda auren wata wa umirtu li a'dila bainakum wa umirtu an umurce ni li a'dila bainakum in adalci tsakaninku nan Allah ya umarci annabi ya gaya mana cewa Allah ya umarce shi ya adalci a tsakanin adalci adalci abu biyu ne ma'anarsa a dunkule ta ɗauki ma'ana guda biyu akwai iɗa kulli zai haƙƙin haƙƙahu ba kowane mai haƙƙi haƙƙinsa sannan kuma akwai aje al'amari inda ya dace ma'ana bayar da matsayi ga wanda ya dace dalilin wannan ma'ana ta biyu ta bayar da matsayi ga wanda ya dace shine saboda kar a tozarta alkiyama kuma kada a tozarta amana wata rana wani balaraban ƙauye yana tambayar manzo Allah ya rasulullahi matasa matasa ya rasulullah yaushe ne za a yi tashin alkiyama sai mazala ya kamar bai ji shi ba da mazala ya gama abin da yake sai ce ina mai tambaya tashin alkiyama din nan sai ce ga nan ya ya rasulullah sai ce to idza duyatil amanatu fantazilta idan aka wulakanta amana aka tozartar da amana ka saurara tashin alkiyama ma'ana lokacin tashin alkiyama ya yi ma'ana tozarta tozarta amana wulakanta amana alama ce tashin alkiyama sai ba larabar kawai ya ƙara tambaya ce ya za a to a wulaƙanta amana sai maza la ce idawu su da al'amuru ila gairi ahli fadar rizqa idan aka jinkina wani al'amari ga wanda bai dace ba to ka saurari tashin alƙiyama wato bayar da wani matsayi saboda ƙabilan ƙabilanci ko saboda bambancin addini ko saboda bambancin ɓangaranci wannan tozartar da amana ne kuma alama ce ta tashin alƙiyama shi yasa kake ganin mutane na yi adalci shine biyu so biyu baka buƙatar ƙabila ko addini biyu so biyu wanda ya ce hudu shi ya ce biyu so biyu musulmi ya ce shida sai ka ta musulmi ne saboda addinin mu tsaya Ina fata gane. Kaga ka shigar da mene yanzu addini. Nan yanzu addini kai wa aiki ko addini ka cutar. Amma jahilci ko son zuciya ya sa yanzu kana ganin addini ka ce maka. Zalunci. Ba mai haƙƙi haƙƙinsa. Kowane mai haƙƙi a bashi haƙƙinsa. adalci hatta wanda tsakaninka da tsakaninsa akwai gaba akwai kiyayya Allah cewa ya kai mai adalci wala girma da kun shana'ani qaumin ala Allah ta'alilu idilu huwa aqrabu lit-taqwa wattaqullaha inna Allaha khabirun bima ta'malun kada kafa ko kiyayya da ke tsakanin ku da wasu mutane ta hana ba za ku yi musu adalci ba. Irin ku yi adalci, ma'ana ku yi adalci a gare su makiyan ku ne ku sani amma ku yi musu adalci. Kuma a ƙasar ku littaka irin wannan adalci kai wa makiyanka adalci ana magana ba ko da adalci a nan wato adalcin ma da za ka wa maki kuwa a ƙarabu da ita shi ne ya kusa da tsoron Allah. Yalla ce wata Allah ku ji tsoron Allah ma'ana ku yi wa maƙiyan ku adalci. Balle masoyi ke. Maƙi ku ji tsoron Allah ku yi masa adalci. Inna Allah sabirun bi ma ta'amalu. lallai Allah masani ne game da abin da kuke aikata kuna wa makiya adalci ba ku wa makiya adalci Allah ya sani kuma Allah mai ba da labari ka ji ba makiyin kama Qur'ani ya ce kai mai adalci amma yau za ka ji mutane su ta mun maza mu kwashe ba sa mana a wani wuri kaga ya tabbatar da a wani wuri ba a mai adalci ba saboda haka wanda ba su mai adalci ba yanzu mai ne makiyansa ne ko to shi yanzu ya fita daga magana Allah shi yanzu shi ma ba zai musu adalci ba amma shi kuma Allah yana ta ku musu shi kuma ba Allah yana ta ba ni ba mu ma sun mana a wani wuri jahilci da san zuciya yaushe suka zama malamanka ma'ana sun yi rashin adalci a wani wuri kai ma yanzu kana yi sun koyar da kai kenan sun zama ticocinka na fatan gane sun zama ticocinka ba a so su zama ticanka Allah ne ake so ya zama ticanka sun munana maka kai ma kayi fiye da yadda suka yi maka ko karama shin ka yi muwafaka da alkur'ani ba ka yi ba sai ka ji Allah wani guri ya fito da abin a fili ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن لكن kyautatawa da munanawa ba za su taɓa yin daidai ba idan an munana maka to ba wai karama ba ne a'a ba wai kai ma ka munana ba a'a Allah sai ce ga umarnin da nake so ka idfa billati ba bil hasanati ba billati hiya ahsan ismu tabdil ka tunkuɗe munana wanda suke maka da ɗabi'a mafi kyau ma'ana so ake in wanda ba musulmi ba ya munana maka to kai sai ka bincika wace ɗabi'a ce ba mai kyau ba a wace ɗabi'a ce mafi kyau to kai sai kai mushi haka Allah ke wannan shi ne in ka tsaya wato kana ba alƙur'ani sai ka ga wato mutanen da yau suke kiran kansu masu ruwan alƙur'ani sai ka ga kawai ka tubara suke mafi yawa inda Allah ya ce a yi sun yi hannun riga saboda jahilci da son zuciya a ji adalci wa umir fil ya adila bai da adalci wani guri Allah yana cewa ya ayyuhal ladzina amanu kunu qawwamina bil qisti al aya ya ku mu'minai ku zama masu yawan tsayuwa da adalci mana ko yaushe kawai ka zama da kana cikin adalci kawo ya ayyuhal ladzina amanu anan yana nuna mana cewa in mutum ba mu'mini bane ba zai iya adalci domin Allah cewa ya ayi hallazina amanu adalci sannan adalci in ji shi Ibrahim Kaulaha radiyallahu anhu yace shine abin da ake nema a mulki ba addini ba a nan Kaduna alif ɗari tara da saba'in da ɗaya majalisin shi Ibrahim na Kaduna kowa ya je ya nema shi Ibrahim yake cewa ولذلك الملك لا يتقيد بالدين إنما العدل فقط yace saboda haka shau ya kawo mutane hudu ne da suka mulki duniya muminai biyu kafirai biyu masu bautar gunki ma kafiran shau ya ce muminai guda biyu da suka mulki duniya annabi suleiman da zulkarnaini kafirai da suka mulki duniya bukta nasar da namrus da shau ya gama faɗin wannan magana sai ya ce wali zalikal mulku la ya taƙayyadu biddi saboda haka mulki baya taƙayyad baya lazumta da addini in an zo neman shugaba ba wai nema ake waye mai addini namu ba wane ne zai yi adalci abinda shau ya ce ke wannan shine matsayar islama amma duk wanda ya ka ka'ida sai mai addini irin namu za ka ga son zuciya ne ba nassin qur'ani ba nassin hadisi sai da mu wasu mana a wani wuri kaga nassin shedan kenan in za a rika zaben mutane bisa addinin da suke yi dan kawai su musulmi ne ko dan kawai su kirista ne to za a yi ta zaben jajimaji shirmamun mutane ko za ku ta zaɓa za su rabu da ku sai lokacin da suke bukatar ku bayan shekara uku su ƙara dawowa shikenan wannan a nan garin alif ɗari tara da saba'in da ɗaya duk wanda yake son wannan magana ta shekul islam shehu ibrahim ya nemi littafin shehu tijjani sisi da ake kira sa'adatul anami bi aqwali shekul islam ya sa wannan magana a ciki sannan shekul islam ibn taimiyya shi ma ya faɗa a littafin shi alhizba fil islam ya ce allahu yansuru daulatar adilata walau kanat kafirata Allah yana taimakon daula mai adalci ko da kafira ce wala yansuru daulatar adilata walau kanat mu'mina wala yansuru daulatar zalimata walau kanat mu'minata amma Allah baya taimakon daula azzalima ko da mumina ce Mana shugaban daula ko kafiri ne in dai yana adalci Allah zai taimake ta. Shugaban daula azzalimi ko mumini ne Allah ba zai taimake ta ba. Mana adalci ke sa Allah ya taimaki ƙasashe. Ba wai shugabansu musulmi ba ko shugabansu kirista. Allah ba ruwan shi da wannan. Waye zai iya? Waye zai adalci? Shi yasa kake ganin sai ƙasashen turawan nan saboda adalci suke su muminai ne? Ba muminai ba ne. Amma ka gama makaranta ba ka da aikin yi suna baka duk sati suna baka kuɗin da ya fi albashinka a ƙasarka nan. Ba ka aiki ba. ka gama karatu ne kana neman aiki to duk sati duk kwana bakwai sai su lissafa kuɗi su baka wanda ya fi minimum wage ɗin Najeriya mana a wata ɗaya sai ka samu abin da ya fi minimum wage ɗin Najeriya so hudu a Ingila kuma su ba musulmi ba amma nan ku dage dole sai mai addini irin namu shi kuma ba zai shi da addinin fatiha ma bai iya karanta Allahu akbar ta ce wannan shine mai addini to in mutum bai iya karanta fatiha ba yake kan salawati wani gurin a zaɓi wanda zai ce shi saboda saurin ya sallah in ya tashi da asuba gaba ɗaya biyar ɗin yake yi da asuba saboda kar wani aiki na ofis ya samu wallahi da zai Allah shi ne yawa da ake zama kaga ya riga ka aiki dukkan azahar da la'asar da magarba da shi in yayi asuba to sai ya hudun kan wani abu ya taso ya hana shi azahar da kan ana mitin a tashi a sallah ni tana ba na haka ai ya riga wato ku kuna da sakaci na rasa san da mutane za su fahimci wannan wallahi wallahi idan mutane ba su fahimci wannan ba sun dinga wahala in dai sai wai dan addinin mutum zaka wai addinin mu daya ba ka iya bambancewa islam da muslim daban musulmi da musulunci daban in ka zo yin harka ka duba mai musulunci ya ce ina ne musulunci ya ce kar aiwa wanda ba musulmi ba adalci don shi bai yi adalci ba babu kakka zai zama titanka shi ya je ya kai rashin adalci shi kai kai adalci ka ga sakamako wurin Allah kakka yadda ya zama titanka saboda haka duk shugaban da yake so gwamnatin shi ta yi ta samu alheri ta samu taimakon Allah to wallahi ya adalci. Wa umirtu da ya adila bai Wani guri za ka talla ce inna la ya muru bil adl. Lalle Allah yana umurni da adalci. Adalci. To mu a nan ƙasar mun goya kare ba mu san inda za mu sa bakin shi ba. Ba dole ya ci ba a baya ba. Ka ɗauki kare ka goya. Ko ba takunkumi. Kai da je na ji cizo sai ran da ka kwanci ai. wa umirtu li adila bainakum Allahu rabbuna wa rabbukum Allah shine ubangijinmu shine ubangijinku mana babu abun bautawa sai ubangiji na babu abun bautawa sai ubangijinku waye ubangiji na waye ubangijinku shine Allah lana amaduna ayyukan mu mana lana sawabu a amalina sai aka shafa sawabu din mudaf din aka shafe sai aka bar mudafun ilayhi tsaya a matsayinsa sakamakon aikin mu namu ne walakum amalukum walakum sawabu a amalikum shi ma an yi idazu bil haq ku kuma kuna da ladan naku aikin shikenan aikin da na yi ni za a sakawa kuma aikin da kuka yi ku za a sakawa wannan ba ƙaramin darasi ba ne kai musu adalci shikenan kai naka aikin za a yi ma sakamako da shi su ma nasa aikin za a yi musu sakamako da mene da shi annabi cewa bu'istu li utammima makarim al-akhlaq an aiko ni ne domin in cika kyawawan dabi'u ina kyawawan dabi'u ka kirkiri ƙarya ka ce an wa musulmi a wuri kaza ka rubuta kai posting saboda kawai kana son biyan bukatarka kaiwa wanda ba musulmi ba sharri sharrin nan ya zama da ya zama da sanadiyar kyama addinin da kake yi domin zai ke jibo wannan shine addinin da ake cewa in shiga mutum yana kirkirar ƙarya yana cewa mun yi ala domin su sun san basu ba misali wannan shi ana so ne ka ƙawata addininka da kyawawan ɗabi'u su ga cewa addininka ya fi nasu wajen kyawawan ɗabi'a. Lawuje ta bayyana nawa bai da Babu hayaniya, babu husuma shine hujja a nan, babu rigima, babu tashin hankali, babu husuma shine bahaushe ke ta husuma. Bayyana na tsakanin wa bayyana da ku nan Allah yana gaya wa annabi da shi da jama'arsa ta muminai babu rikici ba husuma tsakanin shi da mushrikai da waɗanda ba musulmi ba gaba ɗaya la hujjata bainana wa bainahum to me na rigima domin gaskiya ta bayyana ba rigima amma su yi fastin koda da gaske ne sun yi wani abu wanda ba abin nan ba kai ma ka yi irin wannan kaga yanzu kenan akwai hujja tsakanin kai da su kenan mana akwai rikici kaga sabanin koyarwa annabi ko da sun yi zagi kai ma kai zagi kaga yanzu ka saba koyarwa alqur'ani cewa kai la hujjata bainana wa bainahum kai koyaushe ana so ne ka tafi akan idfa bil lati hiya ahsan la hujjata bainana wa bainakum Allahu yajma'u bainana Allah zai tattara tsakanin mu a ranar alkiyama zai hada tsakanin mu da ku yayi mana hukunci wai ilayhi masir kuma makoma zuwa gare shi ne kowa da komai sai ya koma zuwa gare shi aya tana karantar da mu abubuwa guda goma umman lissafa akwai tsakanin hani da umurni abinda aka umarci ma'aiki da abinda aka hane shi ana magana da mu za ka ga akwai abubuwa guda goma ga dai da'awa mana a rika kira zuwa ga hanyar Allah a rika kira zuwa ga mene haɗin kai shi haɗin kai yana da fa'ida na farko dai burin umarnin Allah ne sannan kuma ko a rayuwa ta duniya yanzu misali kaza wacce mai tsire yake sayarwa da ka ka ce ba ni kazan nan in ya ciro ya tsare daga tsinke ya baka dalla za ka iya tura ta gaba ɗaya baki amma idan ya yanke fuffuke ya yanke cinya ya yanke wuya ya yanke kai ana fira kana dangwala yaji sai a nemi kaza a rasa domin yanzu kazan ba ta da haɗin kai saboda haka wannan abu da manzo Allah Allah ya ce ya kira zuwa gare shi a haɗa a kalmar Allah ba ƙaramin abu bane da mu aji mahaɗu aya tana koya mana mahimmancin haɗin kai wastaqim kama umir kuma idan mutum ya fara da'awa kira ga hanyar Allah ya tsaya ya tabbata a kai kar ya bari sannan aya tana hana mu bin son zuciya kan mu bi son zuciyar wani kar mu bi son zuciyar kanmu domin son zuciya iri biyu ne da na wani da na mene wani zai kira ka addini malaman da suke kiran mutane akan mumbari ranar juma'a mutum yana cewa a zaɓuwa ne akan mumbari na farko ya sabawa annabi kai ka sani domin annabi ya ce inna ma buniyatil masajidu da zikirin lahi wa iqamatis salati sannan wa mene wa tilawatil qur'an kawai an gina masallatai ne dan abu uku ji annabi zikiri da tsayar da sallah da karatun alkurani amma kato ya hau kan mumbari yana wa wani campaign kaga tun farko wanda yake cewa ka zaɓa na kan mumbari shi kuma ya karɓi kuɗin shi ne shakin kuɗin shi yake yi na fata gane shakin kuɗin shi yake yi saboda haka kaga tun farko mutum ne wanda ya saɓawa annabi ya mai da mumbarin annabi wurin campaign a'udhu billah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un amma sanda aka rushe ma rumfa bai hau mumbari ya yi kira cewa a maima da rumfarka ba saboda ba ka da kuɗin da ka ba shi sanda aka ƙara kuɗin makaranta bai hau mumbari ya yi kira a rage kuɗin makaranta ba saboda iyayen da aka ƙara ‘ya'yansu kuɗin makaranta ba su haɗa kuɗi sun kai mishi ba sanda aka rushe kasuwanninku bai ce don me aka rushe ba saboda ku ‘yan kasuwa da aka rushewa kasuwanni ba ku haɗa kuɗi kun kai musu ba. Amma wannan da aka ce a zaɓe shi nan to ya ba da kuɗi ne. Su da kansu suke fara. Saboda ka kakka bi son zuciyar wani ayar tana karantar da mu wannan. Sannan ka imani kullum ka jaddada imanin ka tun da ka riga ka yi da yawan faɗin la ilaha illallah. Sannan ka zama mai adalci kuma adalcin nan dukkan mutane ake so kai wa adalci adalci kamar sikeli ne don haka ma ake kiran adalci da kinsu a wani guri mana sikeli mizani saboda shi mizani idan yanzu kirista ya kawo gwal mai nauyin kilo mai nauyin kilo goma aka ɗora, nawa za a gani kilo goma in musulmi ya kawo gwal mai nauyin kilo goma in an ɗora nawa za a gani kilo goma shi sikeli bai san bambancin addini ba haka ake so ka zama sannan banda rikici tsakanin ka da wanda suke ba musulmi ba wannan aya ta hana cewa za ku je da wai da rawa wai da ku sannan kuma mu tabbatar da akwai tashin alkiyama alhamdulillah saboda lokaci nan za mu tsaya Allah subhanahu wataala ya ƙara mana imani Allah ya ƙara mana son annabi Allah ya ƙara mana son manzon Allah Allah ya ƙara mana son manzon Allah Allah ya sa mu cika da imani Allah ya ƙara wa ƙasar mu arziki da kwanciyar hankali albarka shi Ibrahim albarka shi Tijani albarka manzon Allah Allahu billahi min shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراط المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين Thank you.